إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله إن من نعم الله على عباده لا تعد ولا تحصى وإن من أعظمها نعمة الإيمان والإسلام ونعمة الصحة والعافية ونعمة العقل والعلم ونعمة الأمن والسلام ونعمة المأكل والمشرب ونعمة الزواج والذرية ونعمة القرابة والصداقة ونعمة الوظيفة والمنصب ونعمة السمع والبصر واللسان والقدمين وغير ذلك كما قال الله سبحانه وتعالى وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وقال سبحانه عز وجل وما بكم من نعمة فمن الله فما من نعمة ظاهرة أو باطنة عامة أو خاصة كبيرة أو صغيرة إلا وهي من عند الله الكريم, الكريم الرحيم بعباده فله الحمد والشكر لا نحصى ثناء لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه فمن الإيمان والطاعة دوام الشكر والحمد والثناء على الله باللسان والقلب والجوارح فإن شكره على نعمه وعطائه حافظ للنعم الموجودة وجالب للنعم المفقودة والنعمة إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت كما قال الفضيل بن عياد عليكم بملازمة الشكر على النعم فقل نعمة زالت على قوم فعاد إليه فعادت إليهم ويقول من عرف نعمة الله بقلبه وحمده بلسانه لن يستتم ذلك حتى يرى الزيادة لقوله سبحانه وتعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد فالعاقل اللبيب من شكر الله على نعمه فسخرها في طاعة الله ومرضاته ووظفها فيما ينفعه في دنياه وفي أخراه والجاهل السفيه من جحد نعمة الله ووظفها في معصية الله وسخرها فيما يضره في دنياه وفي أخراه عباد الله كثير من الناس يجحدون نعم الله وينكرونها ولا يعترفون بفضل الله وكرمه وعطائه ويوظفونها في معصية الله والصد عن سبيله والاعتراض عن شرعه وأحكامه وقد ضرب الله لنا الأمثال في جزاء من يجحد في نعمه في نعمه وإليكم بعض النماذج أولا الإعراض عن كتاب الله سبحانه وتعالى فكتاب الله بيننا نعمة من أجل النعم فيه الخير والهدى كما يقول الله سبحانه وتعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام وقوله سبحانه وتعالى ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب وقوله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار فمن جحود فمن جحود النعمة أن يصاب صاحبها بالغرور فيظن فيظن أن ما به من نعم من نعم فبفضل قوته أو علمه أو حيلته ودهائه وتخطيطه ويسيء خالقه ورازقه الذي تفضل بذلك عليه فلا يعترف بفضله ولا يشكره على عطائه ولا يقوم بحقه وقد قال الله سبحانه وتعالى في شأن قارون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين إلى قوله إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعة ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون وفي قصة قرية سبع لعبرة وقد أنعم الله سبحانه وتعالى على أهلها بنعم كثيرة من أنهار وزروع وثمار وخيرات فأعرضوا عن شكره وتخلوا عن عبادته كما يقول الله سبحانه وتعالى في سورة سبع لقد كان لسبع في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفورا وقد قال الله سبحانه وتعالى عن أصحاب الجنة الذين تآمروا وأجمعوا على أن يمنعوا الفقراء من حقهم وأعطائهم الذي كانوا يأخذونه من أبيهم قبل وفاته يقول الله سبحانه وتعالى إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم إلى آخر الآية ومن أعجب القصص التي قصها رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ثلاثة من بني إسرائيل ابتلاهم الله تعالى بالشدة والحاجة ثم غير حالهم إلى رخاء وسعة اختبارا وامتحانا ليظهر منهم شاكر النعم ممن جاهدها فيكون عبرة لمن أنعم الله عليه فقد روى الإمام فقد روى الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرأ وأعمى بلى الله سبحانه وتعالى أن يبتليهم إلى آخر الحديث الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده يقول الله سبحانه وتعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم اللهم اجعلنا لأنعمك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين ووفقنا لتوزيف نعمك فيما تحب وترضاه اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاعة نعمتك وجميع سخطك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم آمين يا رب العالمين خطبا ما يوم زمر كزاني كان irin nau'i'ika na ni'imomi wanda ubangiji wanda ya yi mana kuma da abin da yake bin baya akan wannan ni'imomi wanda ubangiji ya yi mana ya ku yan uwana idan muka tsaya muka yi la'akari a halittarmu da rayuwarmu ta yau da gobe tabbas za mu tabbatar wa kawunanmu ubangijinmu ya mana wa'ansu ni'imomi wanda ba mu kai ba ba mu isa ba mu lissafa irin wannan ni'imomin kuma mu kidage su na harko idan ka ɗauka zaka gani babban ni'imar da ubangiji ya yi maka shine ya ƙaddara maka a zuciyarka da kwai imani ka san daidai ka san abin da ba daidai ba kana bin abin da ubangiji ya umarce ka daidai gwalgwado kuma kana hana kanka kana hana zuciyarka duk abin da ubangijinka ya haramta maka da ka hana a kan shi idan muka leƙa zan mu gani a gangan jikinmu ka tashi da lahiya ka ruga ka tafi wurin aikinka ka yi duk abin da ka ga dama ƙarƙashin wannan lahiyar da ubangiji ya baka ubangiji ya baka hankali ya baka ilimi ya baka aminci ya baka yalwa ya baka abin da zaka ci ya baka abin da zaka sha ya arzuta ka da samun iyali ya arzuta ka da samun iya ya arzuta ka da samun dangi baba ma'aikiya yan uwa ya wa kade dukkan su wannan yana daga cikin ni'imomi wanda ubangiji ya yi maka ubangiji ya kaddara maka samun abokai mutane ba su kyamace ka ba kana hutawa wani abokinka ne wani amininka ne haka ubangiji ya arzuta ka da samun aikin yi kasuwa ne ko kuma wurin da idan ka huta zaka iya samun abin abinda za ka samu ka yalwata wa kanka ka yalwata wa iyalanka ka yalwata wa duk wanda haƙƙin ciyarsa da su ko wani abu yake kanka ubangiji ya datar da kai da samun matsayi a rayuwa idan ka huta ana maka Allah shiga ta ana maka yallabe ana maka kirari an ganka ana samun ana sa ran samun wani abu a gindinka wannan duka daga cikin ni'imomi ne wanda ubangiji ya yi maka ka koma kan gaggajikinka ga kanan kana mai ji kana mai gani kana mai tattaki zuwa inda ka ga dama duka wannan ni'imomi ne idan ka tsaya kai lissahi da kai wanda bai da haka wani ya tashi hayaniyar shi ko dukkan tunanin shi ya kare ya za ya samu aikin yi wani tunanin shi ya za a yi wannan kasuwar tashi ta daidaito wani tunanin shi ya za a yi ya samu kawar da zai tattaka ya isa zuwa wuri kaza wani tunanin shi ya za a yi yanda wane yake jin nan nima an samu in ringa shi wani Allah ya shahe idan kokarin shi ya za a yi ko da daidai minti ɗaya ne a ce idan shi ya dawo ya ga abin da kai ma kake gani a wannan duka ni'imomi ne wanda ubangiji ya maka kuma ya kasance izina ce gare ka wani wanda ya hana shin ka kalla ka tabbatar lalle ubangiji ya maka gata a wannan rayuwa to irin wannan ni'imomin wajibi ne a gare mu mu tsaya tsayin daka mu gode wa ubangiji akan wannan ni'imomin da ya yi mana haka ubangiji yake bayyana mana duk wani abu wanda bawa yake so ya daga hannu ya roki ubangiji ubangijin nan ya dauka ya bashi haka kuma idan muka tsaya muka kidaye ni'imomin ubangiji ko muka lissawa ta har abada ba za mu iya kidaye ta ba ni'imar ganin nan kadai idan aka barka aka ce maka wani ka lissafa abubuwan da kake yi da idanuwan nan ni'ima ce ba karama ba wallahi har kame da ararranka a gun ubangijinka ba za ka iya kidaye wannan ni'imar da ubangiji ya yi maka ba da haka wajibinmu ne haka a wurare daban-daban ubangiji yake tabbatar mana lalle kowace ni'ima duk wata yalwa da ka samu duk wani horin ciki da ka samu a rayuwarka duk wani abu wanda kake iya aiwatarwa ya kasance maka abin amfani ne duniyarka da gobe kiyamaka ka tabbatar da gun ubangiji bai daga gun ubangiji ne ba wayanka bane ba dabararka bane ba in ya ga dama sai ya liƙe ya haramta maka samun dukkan wani nau'i na daga ni'ima nawa ka sani wanda yana na a kwance sai an motsa shi sai an juya shi sai an daga shi sai an tada shi ka kuma ga kanin ka tashi ka danna duk inda kake so in bayan bangon duniya za a tai kana da ikon ka isa wannan duka yana daga cikin ni'imomin ubangiji kuma wajibin ka ne ka tabbatar wannan ni'imomin daga gun ubangiji ne duk wata ni'ima boyayya ko wata ni'ima wadda take a bayyane kake ganinta kake iya hankaltuwa karama ce babba ce ka tabbatar da gun ubangiji ne wajibin ka kuma ka gode mai ka yabe shi akan wannan gata da yi maka yana ɗaya daga cikin imani da Allah da biyayya ga Ubangijinka shine ka dawwama a cikin godiya na kowace irin ni'ima wadda Ubangiji ya yi maka da halshenka da zuciyarka da gabanka halshenka ya tabbatar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis duk irin ni'imar da ubangiji ya yi maka to kada ka ɓoye kada ka koma a busan kamdarira kullun kai babu kullun kai baka samu ba a'a ubangiji ya yalwata maka a ni'ima ka yi kokari ka bayyana wannan ni'imar a gani a gangar jikinka a gani a iyalanka a gani a abin hawanka wannan yana ɗaya daga cikin godiya ta ubangiji bakinka ya furta ni'imar da ubangiji ya yi maka haka zuciyarka ta tabbatar lalle wannan ni'imar ubangijin ka ne ya yi maka kuma wannan ubangijin ya kai makurata a gode mai a yabe shi akan wannan wannan ni'imar da ya yi mani haka kuma gangar jikinka ta tabbatar lalle ubangijin nan ya yi mata ni'ima shine ka tsaya tsayin daka ka bautata wa ubangijinka dalilin haka lalle ni'ima ta ubangiji tana dawwama ne da zaran an gode wa ubangiji shi sun ya lokacin da bawa zai ce ubangiji na gode akan wannan ni'imar da ka yi mini ya tabbatar da halshen shi da halshen shi ya tabbatar yin hakan zuciyar shi ta tabbatar gaban shi ta tabbatar to tabbas wannan bawan Allah zai samu dadi akan ni'imar da ubangiji ya yi mai amma dai da zaran zai kau da kai ya ki gode wa ubangiji to tabbas wannan ni'imar za ta ware za ta tsere kamar yadda fudail bin iyad yake cewa na hore ku ya ku almajirai na da lazimta godiya akan dukkan wata ni'ima da ubangiji ya yi muku yake cewa ku san da sani duk lokacin da baka gode wa ubangiji ba ni'imar da ya yi maka ba ubangiji ya kwalkwace wannan ni'imar da ya yi maka yace kallama ta dawo yana da wahala wannan ni'imar ta sake dawo maka haka fudail yake cewa duk wanda ya san girman ni'imar da ubangiji ya yi mai a cikin zuciyar shi yace to wajibin shi ne ya gode wa ubangiji da halshen shi yace idan ka gode wa ubangiji da halshen ka yace kamun wannan ni'imar kamun ka da godiya tabbas ubangijin ka zai yalwata maka a cikin ni'imar ka yake cewa ka tuna inda ubangiji yake bayyana mana lokacin da ubangiji yayi umarni duk lokacin da aka yi maka ni'ima ka gode ma ubangijin da ya yi maka ni'ima kuma idan ka gode ne ya maka alkawali zai daɗa maka a cikin ni'imar da ya yi maka a wannan shi ke kawo mu mu iya cewa duk mai hankali wanda ya san goban shi ya san ubangijin shi to tabbas zai yi tsayin daka akan gode wa ubangiji da dukkan wata ni'ima da ya yi mai kuma ya sanya wannan ni'imar kalkashin biyayya ta ubangiji ya yi abin da ya umarce shi daidai gwalgwado kuma ya nemi yardar ubangiji kalkashin wannan ni'imar da ya yi mai ya yi abin da zai amfane shi duniyar shi da gobe kiyamar shi amma dai kaga jahili wawa wanda bai san inda ya sa gaba ba shine wanda zai butirce ma ni'imar ubangiji duk abin da ubangiji ya wadata shi da shi zai sanya shi gun sabon ubangiji bai tunanin lalle wannan rayuwa rayuwa ce wadda take da karshe kuma da kai rayuwa wadda za a ta yi har abada wadda za a yi ta wajibi ne a gare mu mu sanya dukkan ni'imomi wanda ubangiji ya yi mana a wurin biyayya gare shi ka leƙa ka gani ina ga wanda zai bar sallah ga ubangiji ya wadata ka da ƙarfin jiki ubangiji ya yassare maka hankali ka san daidai ka san abin da ba daidai ba amma dai kirin ka kiya ka butulce ka izawwa ka durkusa ka yi wa ubangijin nan da ya maka wannan ni'ima ka yi mai abin da ya umarce ka sallolin nan guda biyar ina wanda Allah ya arzata shi ya ce a'a ba zai hudda haƙƙin abin da ubangiji ya arzata shi ba na daga dukiya ya hudda zakkan nan ya bada ga ni'ima ce ubangiji ya maka takan yi a kaf ungoku ba wanda yake da halin da zai iya hudda zakka in ba kai ba ya fifita ka akan yan uwanka ya fifita ka a dukkan wanda kuke rayuwa tare da su amma dai ka ce baka hudda ni'ima baka hudda ba abinda ubangiji ya umurce ka kalkashin ni'imar da ya yi maka ba ina godiya ta ubangiji ina wanda ga karhin jiki ga ganga ga karhin jiki ga lahiya amma dai ba zai iya karawa addinin musulunci da kowane abu ba duk irin abin da za a ce a taimaka na ƙarhin jiki ba zai iya ɗaukan ƙarhin jikin shi ya bada ba sai dai a wurin shashanci inda ba ba umarce shi ba inda zai ta yi ya samu zunubi kuma ƙarshe ya kasance mai haƙiba ce wadda bata da kyau a gun ubangiji ina wanda Allah ya datar da shi da kasuwa mai kyau ina wanda Allah ya datar da shi da samun aiki yana ɗaya daga cikin ni'ima wadda ubangiji ya maka bai ma wani ba ya zamanto wajibi a gare ka wannan ni'imar ka tsaya ka kiyaye dokokin ubangiji a ciki duk abin da yake haramun ne a gare ka ka nisantar da shi duk abin da yake na cin amana ne ka nisantar da kanka da wannan abin shine godiya da zaka yi wa ubangiji da haka mu koma kan wanda ubangiji ya arzuta shi da wannan musulunci ya haskaka mai zuciyar shi ya sanya imani a cikin zuciyar shi amma dai zaka gani ya takaita a cikin abin da goben shi zata gyara ne ko kuma wannan lokacin da ubangiji ya bashi ya shashantar da shi ya yi abin da zai amfanar da shi ya ce a'a shi ba haka ba da haka da yawa daga cikin mutane za ka samu suna jayayya suna inkari ni'imomin da ubangiji ya yi musu ba sa a itirafin lalle ubangijinsu ya wadata su da wata ni'ima wadda ya zamanto wajibi mu gode wa ubangiji akan wannan ni'ima ta sanya idan muka koma za mu gani a cikin alkur'ani ubangiji ya buga mana misallai kala-kala misalin na harko mutumin da ubangiji zai aiko mai dan sako ya zo mai da alkur'anin nan ya tsaya tsayin daka ko da aya ɗaiɗai lakkan ya ringa ɗauka a kullun shi ya ce a'a shi ai harakokin shi bai da lokaci kaza da kaza da kaza da kaza ba zai iya budewa bai amfani da aya ɗaya lakkan maza Allah yake ce wasu habban shi shin waye bai so a ce me ya tahi ya yi da hayaniyar shi a cikin gari ya dawo gidan shi ya tarar da manya-manyan raƙumma jajaye masu mai masu kitse ya tarar da su a ce wannan nashi ne mallakin shi ne sahabbai suka ce wane ne bai so yace to wallahi ka karanci aya daya ta yi maka alkhairi a baka ka tarar da gidanka ko ka iso gidanka ka samu raƙumi ɗaya ƙato yace aya biyu ta hira ƙumi guda biyu aya uku ta hira ƙumi guda biyu amma dai zaka samu wannan nan yana iyawa ya karanta yana da lokacin karanta yana da lokacin da zai ta yi ya zamna a yi karatu tare da shi ya fahimci ina addinin shi yasa gaba wannan ni'imar ba zai taɓa sanya ta a nan ba sai dai a abin da bai dace ba abubuwa na shashanci ko kuma zaman fada a zo minti arba'in nan awa ɗayan nan ya wuce kai kankan aka tambaye ka miye kai ba za ka iya hudar abin da kai ba ce sanya ubangiji yake bayyana mana lalle ubangijinku ya zo muku da wani haske da wani littahi wanda yake mabayyani wannan littahin yana shiryar da mu zuwa ga tafarki wanda zai datar da mu da shiga gidan aljanna yake cewa to ku sani duk wanda ya canza ni'imar ubangiji bayan wannan alkur'anin ya zo ya same shi kira na manzan Allah ya zo an umarce ka ka baiwa alkur'ani haƙƙin shi ka bashi lokacin bita shi lokacin tilawa ka ce a'a ba za ka yi ba to ka tabbata ubangijinka mai tsananin ikabi ne a gobe kiyama wajibinmu ne mu yi amfani dukkan wani lokaci wanda ubangijinmu wanda ya ana mana a wannan rayuwar tamu ba wani wanda zai sha a gobe kiyama a gaban ubangiji sai an tambaye shi abubuwa guda biyar daga cikin abubuwan da za a tambaye shi wannan kuruciyar taka lokacin da kake da dama me kai me amfani ko me ka amfanar da kanka da wannan damar da ka samu ni'ima ce wadda ubangiji ya maka ni kai da ita wallahi kuma kowanmu sai ya yi raskwana abin da ya yi da wannan damar da ubangiji ya bashi lokacinka ni kai da shi ƙuruciyarka ni kai da ita kowa sai ya amsa wannan tambaya a gobe kiyama a gaban ubangiji shi san ya ubangiji yake bayyana mana duk wanda kira za ya zo ne a ce maka ga abin da yake wajibinka ka ce a'a kai bakka da lokaci a ba yanzu ba Allah kai mun yi raitar da mun dauka yace wallahi ya sani duk wanda ya canza ni'imar ubangiji dan bijire wa ni'imar da ubangiji yayi me yace wallahi tallahi tabbas zai hada da fushin ubangiji a gobe kiyama Allah ya kiyaye mu ta sanya ubangiji yake bayyana mana ko yana ɗaya daga cikin jayayya da rashin i'tirafi da ni'imar da ubangiji ya yi wa bawa shine mutum ya ringa tutiya duk abin da ubangiji ya arzuta shi da shi ya ringa ganin wayen shi ne ilimin shi ne ko kuma sanin iya kasuwar shi ne ko kuma a'a takardun shi ne suka sanya ya kai wannan matsayin wannan yana ɗaya daga cikin buturcewa ni'imar ubangiji ka buga misali irin wannan yanayi na wannan bawan Allah da yake tunanin duk abin da ya samu na daga ni'ima wayan shi ne karhin shi ne dubara shi ne dangantaka shi ne ka koma kan karuna ubangiji ya tir da Allah wadare da al'amarin shi lokacin da mutanen shi suka zo suna ganin abin da Allah ya arzuta karuna suke cewa daga cikin banu Isra'ila suke cewa lalle yana da rabo rabo wanda yake kakkaura a gun ubangijin shi ubangijin shi ya zabe shi a cikin mu ya bashi abin da mu bai bamu ba ya bashi dukiya iya dukiya ƙaruna da ya tashi cewa ya kai ku tsaya ba Allah ba ni ba ilimi na ne wayo na ne sanin in na sanya biyu ya zai in juya ta koma ilimi dalilin hakan na tara wannan dukiya mai ubangiji ya yi da shi kaga ya kafirce ya bijiri ya butulce ni'imar da ubangiji ya yi mai ƙarshen ubangiji ya ce fa hasafna bihi wa bidarihi al-ard wannan abin da ya tara na daga dukiyar da shi'in da dukiyar duka ubangiji ya yi ƙasa da su wannan shi ne sakamakon duk wanda ubangiji ya wadata shi da wata ni'ima yake tunanin wayan shi ne hankalin shi ne ilimin shi ne dubara shi ce ko dangantaka shi ce ta sanya ya samu haka wajibinka ne ka tabbatar kowace ni'ima da ka samu lalle karkashin ubangiji haka idan muka koma ubangiji ya buga mana misali takaitacce a cikin suratu saba mutanen saba gashi nan jannata ne an yaminin wa shimal suna da ƙoramu suna da kayan garake ne bangaren dama da bangaren hagu duk abin da ka san bawa zai samu na daga arziki Allah ya arzuta su da shi amma dai da suka tashi da suke nunawa a wayansu ne dabararsu ne fa'aradu fa'arsalna alaihim sayl al'arm wa baddalnahum bi jannatayhim jannatayn zawatay uklin khamtin wa asalin wa shay'in min sidrin qalila ubangiji ya musu yadda wannan sai suke gani a'a ai wannan wayansu ne iya nomansu ne iya tattalin kiyaye tattalin arzikinsu ne da wa'ansu abubuwa makamanta haka aka ce musu tsaya su bautata wa ubangiji su gode mu ubangiji akan nimar da ya musu suka ce a'a su ba sa su ba ubangiji ya canza musu bayan bangare kowanne bangaren hagum da dama garake ne lambuna ne abinda suka ga dama suke shifkawa ubangiji ya datar da su da samun abinda suke so ubangiji sai canza musu da kaya yan magariya wannan su ne abinda aka canza musu da wannan abubuwa ka gani ya janyo musu haka juya kai akan gode wa ubangiji kalkashin ni'imar da yi musu haka idan muka koma suratul qalam ubangiji ya labarta mana wa'inda suka kasance ma'aikinsu idan ya hudda haƙƙin ubangiji idan idan ya girba abin da ya girba a gonar shi yana ƙoƙarin hudda haƙƙin ubangiji ya ba wa matalauta abin da ya dace ya ba su bayan mutuwan ma'ahinsu suka ce a mu wada mu yarda ba da abin da babanmu yake yi ba da haka zamu bugi gabanmu mu hana mu haramtawa waɗannan matalautan da suke zauwa su kewaye gonan nan in an hudda sai an ba su dama ba daɗi muke ji ba ai ni'ima ce ubangiji ya musu sai suka ce a'a ba za su hudda haƙƙin ubangiji ba su bada ba ƙarƙashin wannan ni'ima ni yawa kana suka ce sabko zami daga mun yi asuba mu ta yi mu yi jijjihi mu ta yi mu girbe duk abin da gare mu mu tattaro mu dawo gida ba sai sun ganin ba za a ba su ba da suka dawo da suka zo gonar kurum fa asbahat kasarin kai ka ce ba a taba shibka ba a wurin ba ubangiji ya kawo wuta ta koni komi da komi suke cewa an yako ba mun bace ba nan ba gonar bace ba da yake cewa dama na hadi muku dama kada ku yi wannan lissafin ku gode wa ubangiji akan ni'imar da yi muku ku hudda haƙƙin wanda suka cancanta a basu haƙƙinsu daga cikin abin da muka girba wannan shine samun samun amincin mu samun salama idan mun yi hakan kuma ubangiji za ya dada mana daga da yawa daga cikin mu muke janyo wa kawunan mu wata musiba ta zo ta same mu sakamakon kin gode wa ubangiji akan ni'imomin da yi mana misallai suna nan furtik da kwai hadisi wanda imamul bukhari da muslim ya kawo mana misalin wa'ansu mutane guda uku da kuturu da makawo da da mai albaras abin da yi wa kana tsayan kanansu hadisi ne wanda yake dogo shi dai abin da muke so mu bayyana shine duk lokacin da ka tabbatar lalle ubangijin ka yayi maka ni'ima kuma wannan ni'ima a kullun a cikin ta muke da ubangiji zai rike ni'imar shi wallahi ba wanda zai sha a rayuwar nan ta duniya a kullun ubangiji sai ya wadata ka da abin da zai baka da shi a kullun ka huto kana sheka ka huto kana tattaki wannan duka ni'imar ubangiji ne kuma ba wanda ya isa ba har yanzu ba a yi wani likita ba wanda zai iya makan wannan ni'ima ubangiji ne ya isa shine ya kai shine qadirun ala kulli shay ya maka wannan ni'ima wajibinka ka gode ne in ka kyautata ka kyautata dan karan kanka in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha in ka kyautata ka yi wa kanka in baka kyautata in ba ka muzanta to kanka kawa kuma za ka tafi gaban ubangiji ubangijin ka yi maka hisabi shi sanya tun yake bayyana mana duk wanda ya gode wa ni'imar da na yi mai to ya gode a karan kanshi kanshi yawa saboda zan dada mai zan yarda akan abin da ya yi nuna godiya na daga yabo da ya yi mini kuma zan dada mai daga cikin ni'imomin da na yi mai ya ce kuma in ya sake ya bijire ya kawurce akan ni'imar da na yi mai to ya tabbata ubangiji yana nan kaɗe fa inna rabbi ganiyun karima lalle ubangiji mawadaci ne kuma mai karamci dan baka gode mai ba abin da za ya kara ni amma dai ka gode kanka kawa idan ka gode mai tabbas zai wadatar da kai zai kara maka akan ni'imar da yi maka Allah ka datar da mu da godiya akan kowace ni'ima karama ce babba ce wadda ubangiji ya yi mana